kana ja ina ji daga can
daga ina daga jikin na ne amma yanzu na samu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kira sabiru mana ka faɗa ita kaɗai ko duka a wannan ɗan cika dama wani lokacin ta kaɗan yi
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال حدثنا علي بن محمد أليس كذلك قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن أبي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان تر- ترجمان ma min ahadin ma minkum min ahadin babu wani daya a cikinku illa sai kallimuhu rabbuhu sai dai face ubangijinsa ya zai magana da shi laisa bainahu wa bainahu tarjumani tsakanin kai da Allah ne halice ka babu mai fasa ba tarjumani ba mai tarjuma fa yanzuru an aymani minhu fala yara illa shay'an qaddamahu mutun ya kalli dama ba abinda zaka gani sai aikin da kai ثم ينظر عن أعيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه سألنا يويقى حقه بأبن ذاك غني سي أيك لك قباتر ثم ينظر أمامه فتستقبله النار يكلق بس كما سيف سكجوتا فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل wanda zai koku zai iya kare kansa daga barin wutar jahannama ko da tsagen dabino ne falif al ma'ana duk aikin alkhairin da zaka yi ya raba ka da wuta ga aikata to mu muna karatu ne akan ba fi ma an karatil jahamiyya aina mahallu shahid eh sai kallimu rabbuhu wa Allah yana magana ne su kuma sun an karatil jahamiyya ko tayyib قال حدثنا محمد بن بشار وان صحفيين الله madaukin sarki yana magana yana gani yana da hannu yana duk mun ka mun gaba da shi a cikin Buhari ko cewa yadda zatin Allah yake zati ne laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir yadda ka yadda Allah na da samuwa ba kamar samuwar mahadukai ba haka za ka yadda sifofinsa da basigi basi kama da sifofin mahadukai ba domin ka tafi akan haka sai ka zauna lafiya amma in ka sa azanci da dabara da wayo to shi kenan sai ka shiga rigima sai ka shiga wahala sai ka bata lokacinka garshe ba za ka iya fahimtar komai ba ba za ka fahimta duk waɗanda duk manya-manyan malamai da suka yi aiki da hankali su daga bashi da suka dawo sai da suka dawo wannan ya faɗa kaza wannan ya faɗa kaza wannan ya faɗa kaza sa'annan suka ce raja'ana ila dinil ajaiz ba'da ma qatta'ana buhuran duna hunna buhur bayan mun shiga wahalhalu yace sai a wayi a cikin dare bayan bisha ya kawo zantuttukai ya auna in kulta kaza yalzamu minhu kaza in kulta kaza yalzamu minhu kaza law kana kaza la lazima minhu yakuna kaza sai da rayuwar ta tafi ta kusan karewa suka dai zai gace ba abin da yake zama lafiya ka tabbatar da abin da manzo Allah ya tabbatar yadda ala muradillahi shi ka zauna lafiya eh قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا أبو إمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن قيس الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبزو الله صلى الله عليه وسلم يتي جنتان من فضة الجنة غلابي نأزرفا آنيتهما وما فيهما da kwakwakorensu da kofuna da mazubinsu duka da abin da ke ciki na azurfa ne wa jannata min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima aljanna guda biyu kuma na zinariya da duk abin da ke ciki wa ma bayna alqawmi wa bayna an yanzuru ila rabbihim tabaraka wa ta'ala illa rida'ul kibriya babu abinda ya hana halitta su ga ubangiji barke sarki sai dai mayafi na kibriya na cika da isa da buwaya ala wajhihi fi jannati adni a fuskarsa a cikin aljannatu adni aina mahallu shahidi ala wajhihi daya ke an yanzuru ila rabbihim saboda su sai wujuhun yau mai zin nadiratun ila rabbiya nadira yace a hai ba lalle ba ne ba tatarraqahu ihtimal ila mufradu ala'i wal ala'i ni'am kenan ko wujuhun yau mai zin nadiratun tantazur ni'imat rabbiha to kuma ya zaka da shi baka da ne zaka da shi zamakshari imamu zamakshari kenan mutazili ne kuma yana alfahari da haka eh da amma laul amali badul amali yace yarahu almu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali yarahu almu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali wa yansawna an-na'ima idza ra'awhu fa yaqsurana ahla al-i'tizali an san mahallu shahid guda nawa kenan guda biyu kenan ko قال حدثنا عبد القدوس ابن ابن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وانزع الله كرمت وانا آيتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأن سكي أيكي نقري سنة الجنة كما دكاي كما يمتياش الجنة الحسنى للذين أحسنوا الحسنى ما معنى الحسنى هنا الجنة وزيادة لكاري الجنة في سورة يونس وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا الله منه وأهل النار النار أعاذنا الله من النار نادى مناد سيمي يقوى يكرا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موئدا يريد أن ينزمكم أن ينجز أن ينجزكموه يا أم الجنة كنا دا الكوري دا الله يبقوا الله نسوي زنتر مكو يباو فيقولون سيسوتي وما هو مي والنقما ألم يثقل الله موازيننا الله يا صاحب مأوني مسلم يا تكا من مأوني ويبين وجوهنا كما يسا فساكي من سكي فري ويدخلنا الجنة وينجينا من النار يسير دمو الجنة يسير دمو دكوتا تمي كما يسار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه sai a yayi kariya hijabin da ya hana su gani fa wallahi ma a'tahumullahu shay'an ahabba ilaihim min an-nazari duk neman da ke cikin aljanna sai an manta da shi shine ce wayan saunan na'ima idza ra'aw yani ilaihi wala aqarra li a'yunihi babu abinda kuma yake sa musu sanyin rai da kwanciyar hankali kamar da suka ga Allah madaukakin sa mahallu shahid ke farko qala haddathana ali ibn muhammad قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه سمعه الأصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki waɗanda jinsa ya yalwaci duk muryar duk halittar da ya halitta baki ɗaya da za a haɗu baki ɗaya a waje ɗaya kowa ya roki abin da yake so Allah yana jin kowa laqad ja'at mujadila ila an-nabiyyi sai na Aisha take bada bayani wacce ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce aka saukar da suratul mujadila kenan ko eh na aisha tace ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi nahiyatil bait tace ina wani wuri a cikin gida tashku zawjaha tana kawo karan mijinta ga abin da yake faruwa wa ma asma'u ma taqulu ina gidan amma bana jin abin da take faɗa fa anzalallahu sai Allah ya saukar qad سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير na ra'ayi sai ina gida take magana da manzo Allah ma ba da shi sai Allah ya san qad bil tahqiq qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha mahallu shahid kenan sami'a Allah alaysa kadhalik قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي كتب ربكم على نفس أين محل الشاهد كم محلات الشاهد كتب ربكم على نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك بيده نبيك قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي محل شاهد نوني بيو أدوبا دي دي كيوني إيه قدا بيو نفسك قدا نوني قدا أكو نفرقو على نفسه بيده سبقت غضبي صفة الغضب صفة الغضب إيه. محلات تشاهد kenan ko an fara sabawa da su ko in aka saba da su duk sallah karanta hadisi sai ai kokari a fitar da guda nawa sai ga kokoran an washe ta kenan sai ga mutum yana jin daɗin karatun hadisi shine sai ka zauna hadisi ɗaya kana kana fitar da hukunce hukunce fikiyu har ka ji as-salatu khairun minan nawm sai dai ka dauki shayi kai haka ake amma kana zaune kana bacci ta romu la isa thumma tanamu layla yahussu al-bahr man talaba al-ali aka ce taromu na isa sun matana mu laila ya musul baharaman talabar da ali lokacin gaba na bacci ba ne yanzu za ka yi karatu ka haddace ka yi menene da menene lokacin da ka zo ka girma za ka yi kana bacci abubuwa sun zauna da ka ɗauko minti goma sha biyar ka karanta sai ka hada abubuwan da dada ne sai ka yi awa uku kana yi eh ba haka haka ne sai an washe kwakwalwa sai ai menene da menene kana ganin shi kama abu mai sauki wallahi ba ɗauka ka je ka azaura kai kaɗai kana zaune haddasana ibrahim bin al-munzir al-hizami wa yahya bin habib bin arabi qala haddathana ka je ka dawo ka je ka dawo in ka tashi ba zai yi ba za ka yi ba sai ka koya sai an koya sa'an nan ka je ka zauna tun muna cikin buhari aka ce duk wanda ke so ya je ya zo za a shaurare shi a gyara masa sa'an nan sai a nuna maka littafan da za ka sai ba su da wahala suna aje kusa da kai saboda malaman hadisi din ajamawa ne da yawansu sunansu sai an nuna maka yaya ake karanta sunan kada ka yarda da wannan wasali wasali sama wasali kasa dhamma a wasali shi a ce maka kaza bi fatihi kaza wa kaza shine dhamma shine shakal dhabt kenan amma wasali sama in aka je wajen matba'a sai ya kuskure a sa wasali kasa ba haka bane ba ko wasalin ma ya dauke gaba daya eh قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن فراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام da aka ji yaki aka kashe mahaifin sayyidina jabir dan abdullahi yawma uhud ranan da aka yi yakin uhud ya samu shahada laqiyani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sayyidina jabir yace sai manzo Allah ya hadu da ni sai ce ya jabir ya kai jabir ala ukhbiruka ma qala Allah li abi da baka labarin abinda Allah ya faɗa game da ubangiji mahaifinka وقال يا في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا وترواية سيدا جابر يا زوينا تبيا أجن أجن هكذا أكري زوجة ما أنا قلوا تأكري با با أرم أنا تبيا دي با جدادي با علام الجدادي سيما زال الله يا نكي غنيك هكا قال قلت يا رسول الله سيدنا يا من الله صلى الله عليه وسلم استشهد أبي ما هي بنا أنك يا سامو شهادة يا كيكو wata raka iyalan wadaina ya bar yara kanana kuma da ba su suka a kan shi kuma ni ne babban duk abu ya dawo kai na ke to wata riwaya da muka karanta ba shi ba ga kuma imf sun zo suna bi jabar uban shi ya bar ba su suka ga gonan dabino abin da aka samu ba zai isa a biya rabin bashin ba to su kuma sun zo dama imf aka suke su baka bashi in zaka biya duka su ce a'a kaɗan kaɗan za ka tafiya interest na karuwa har bashi zai fi karfin ka sai a saye ka ta dabara sai suka zo suka suna sai yahudawa dama su suka bada bashi jami'ar hankali shi tashi ba yadda za a yi amfanin gona bana ba yadda za a yi a biya ba su suka da ke kan mahaifinsa da ya mutu da ya rasu ya bar mishi sai manzo Allah ce jami'ar je ka ka tattara dabinon da ka samu waje ɗaya ya je tattara waje ɗaya ce ya za a yi wannan zai biya ɗaya bisa goma ba wannan zai biya ɗaya bisa ɗari ba ya za a yi sai manzo Allah zai zagaya ya addu'a ya sa albarka ya ce jabir biya kowa ba shi shi duk wani bai hure na madina da yake bi ubanka ba shi ya zo nawa kake bi bai kake bi ɗebi iya abin da kake bi ya ɗai ba wannan kowa ya ɗebi ba shi shi ya tafi kuma kaman ba a ɗauki komai ba a ciki sallallahu alaihi wasallam wata riwaya sai na jabir kenan wannan riwaya kisa tana da bangarori guda kama uku ko hudu wata riwaya kuma sai na jabir mahaifinsa ya rasu wani kanne guda tara ko kanne mata guda nawa ne guda takwas ko tara tara sai je to bukatar aure ta kama shi sai je aure bazawara sai zama zalla ce ya aka yi ne jami'ar ya yi aure na ya manzo Allah budurwa ko zaura ce ba zaura ce na ma da budurwa ce ka zaka sai manzo Allah ce sai fa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaji alaji ya rasu ya bar ya'ya guda tara na je na dauko kamar su kuma yariya karama su zama min goma shine na je na dauko wacce take da wayo take da hankali ta kore za ta kula ta yani za ta tayar kula da su ta dage musu kula da su shikenan manzo Allah sai sa mishi albarka sai na Jabir kenan mahaifin shi ya samu shahara ne a uku to a wannan kisan ga abin da ya faru ya bar iyali da dainan da ba su suka kana afala ubashiruka bima laqi Allah bihi abaka ba zan baka labari ne ma albishir da abinda abinda abinda ubangijinka ya hadu da abinda mahaifinka ya hadu da shi wajen Allah ba قال بلى يا رسول الله يجي إنا سوء قال سيجي ما كرم الله أحدا قد إلا من وراء حجاب يجي الله بيتبس الجهاد ولبسيس باي حجاب وكلم أباك كفاحا كفاحا كو يجي ليس بينهما حجاب ولا رسول Allah ya zanta da mahaifinka tsakanin Allah da mahaifinka ba hijabi ko ba manzo me kuma kake so sama da haka faƙala ya abdi da Allah ya zanta da mahaifinka mai ce ce ya bawa na tamanna alayya u'tika ka yi burin duk abin da kake so zan baka kala ya rab kaga sai abin da uban jabir ya fara kenan in ne ne ko kai yanzu duk abin da me yake so limited company kana son limited company kana son gida kana son mota kana son jirgin sama kana son maka sai sai ma hajji jabir ki ya rabbi juhyini fa uqtalu fi kafaniyati abin da nake buri ya Allah ka raya ni na koma duniya da jihadi a kashe ni a cikin yakin ta da addinin Allah fa qala ar-rabb subhanahu wa ta'ala innahu sabaka minni yace ai wannan magana an gama da ita ai na riga na zanta da hukunci annahum ilaiha la yurja'una duk wanda ya tafi ba zai dawo ba qala sai ce ya rabbi fa abligh min wara'i eh sai kuma ne wannan fa abligh man wara'i sai in ba da labari qalla ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله تعالى من فضله ويستبشرون Allah khawfun alaihim wala hum yahzanuna ka'ida ta alqur'ani duk inda ake karanta alqur'ani malamin ka kowa ne ne shi komin haddasa in yazo karatu alqur'ani aka ce alqur'ani ya fi karfin kowa da zaran an karanta aya kuskure ba kyalewa za ka yi ba kowa ne ne kowa ne ne sai a gyara da kuskuren da gyaran su fito shi yasa dilli dilli mami limamin makka ba karshen limamin duniya ba kenan limamin makka ko madina ba yana karatu tahajjudi ne ko tarawihi ne ko sallar isha ko magariba ko asuba yana karatu da yayi kuskuren aya ko menene masinja ne ke bayan shi sai gyara ko masinja ne ba karshen mataki ba karshen mataki ba kenan sai gyara baya kyalewa ko ba wanda ya taba jin ba daɗi don an gyara masa alkur'ani sai ya ji daɗi an gyara masa alkur'ani alkur'ani ke da wannan mu'jiza yasa malamin ku kowa ne shi yana karanta alkurani kuskure sai ka gyara wannan ba karambani bane ba cin zarafi bane ba rashin ladabi bane ba rashin menene in ya ce ka masa muna na mishi ladabi sai ka ce ka yi ma alkurani ladabi ka gyara ladabi ka gyara alkurani ka gyara an fahimta babu wanda ya taba karatun alkurani bai kuskure ba قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين محل الشاهد في حديث جابر كلم إيه إيه سوشيني إتتي آية تكاو ما abin nan su zama shari matsala eh وكلم الله موسى تكليما التوكيد بالمصدر يمنع المجاز saboda ina mana kallama ma'anarsa kadai ke na kuta yana dauka wata ma'anar ya ji masa ciwo ya masa jin miki eh ba haka bane ba yana dauka kuma ya dauka to shi ne duk inda suka je komai suna iya mishi dawili saboda Allah ya bashi kwarewa cikin lugar arabiya to sai aka zo wa kallama Allah Musa takliman ba ja ko ka'ida kuma at-tawkid bil masdari yamna'u al-majaz eh eh to ya za ka yi a dukkanin bibinka akwai inda za ka zai fi karfin ka ya za ka yi to a kallama Allah Musa taklima wace ma'ana za a bata Allah ya ji Musa ciwo amma duk wani sa'ayi da kake ganin ma'anar su kenan yanzu sai ba su ma'ana kuma baka da yadda za ka yi ba yadda za ka yi saboda Allah madaukin sarki yake jawo warabbi ya hafi mai ya sha'u wa yabta Allah yana cin rabin bayansa ya kawo su ayoyi suna ɗaukar ma'ana biyu ya za ka yi shi yasa ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab ay marji'u ummuka marji'uka wa ukhra mutashabihatun ay mutashabihat wa ukhra wa ba'd al ayat ta'khudhu ma'anayn aw akthar فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إلى آخر الآية Allah madaukin sarki shine azar akwai ayoyi da suke daukar mana biyu min ayatun muhkamatun ayoyi da suke muhkamai al muhkamu huwa alladhi la yaqbalu illa ma'nan wahidan wa ukhra mutashabihat da wasu ayoyi kuma suna da akwai shubha a ciki suna daukar mana biyu ko uku ko to ya zaka ka tilasta mutum ya dauki wannan to shi ne sai aka ce in ka ga ayar da take ɗaukan ma'ana ɗaya ko biyu a jeta binciko cikin muhukamai za ka samu cikin muhukamai ayar da ke tabbatar ma ga abin da ake nufi saboda kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da nasara da jiran suka manzo Allah ya je wajen nasara da jiran larabawa ne suna jin larabci yana musu sai suka ce ma za ta kulu fi isa ibn maryam قال عبد الله وروح منه من يحتمل التبعيضية يحتمل ابتداء الغاية يحتمل يحتمل يسكت إذا يكفينا هذا مو من شيء كنا وكاتب متابعة يو كما كاتبة روح منه shi suka dauki malar tabi'idiyya saboda abin da ya dace da aqidar su kenan sai Allah ya saukar da wannan aya wallazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sai aka ce ai akwai ayar da ke nuna minhu din nan me ake nufi in huwa illa abdun an'amna alayhi وجعلناه مثلا لبني اسرائيل يا زي زما بعد من الغريب ان هو با كوا بني بشي يوسف الا عبد باواني انعمنا عليه muka yi masa ni'ima to shikenan bawa ne zai zama ba'a juz'i daga gare ni kuma قد سمع الله قال فيكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يا ايتهني قال رب قال رب سبحانه انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا ربي فابلغ من ورائي قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله kada ku zaci waɗanda aka kashe a cikin yakin tada addinin Allah amwatan matattu ne bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna ana azurta su irin wannan rayuwar قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة وأن يا كشي أم أنسى كما دكا الله يساس الجنة زي الله ينادى ريايتي يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد وأن ياجي ينا ياجي تاد الدين الله sai wani kafiri ya kashe shi ya samu shahada sun mai tuɓin lahu ala katilihi wanda ya kashe shi kuma sai zai musulunta ya zama musulmi kuma ya zaƙe zara takobinsa yana yakan kafirai har fayu sulimu fayu katil fi sabilillahi fayu stashhad shi kuma ya musulunta maimakon da da takobinsa ke kan musulmai yanzu ya dawo takobinsa na kan kafirai ne ya je yana ya kan kafirai shi ma wani kafin ya kashe shi shi ma ya samu shahada su biyun duka sun samu shahada shi ne sai Allah ya sa ya sa su aljanna mahallu shahid ya zahabu ila rajulai ya zahabu dhahab yaliku bi jalalihi bi zatihi wa sifatihi قال حدثنا حرمة بن يحيى ويونس بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره يقول منظور الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا ابو هريره يقبض الله الارض يوم القيامه الله زي دنكي كساران تاشن القيامه wa yatwi samaa bi yaminihi ya nade sama duk baki daya da hannun damansa kilta ya nade sama yamini thumma yaqulu mana Allah ya danki kasa ya nade sama shikenan sa'annan sai ce anal malik aina mulukul ard anal malik ni ne cikakken sarki mai mulki mai iko aina mulukul ardi ina sarakunan duniya ina shugabanni ina kaza kaza kaza kaza eh aina mahallu shahid yadwi sama bi yaminihi yaqbidu wa yadwi sama bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina muluk ad-dunya qala hadathana muhammad bin yahya qala hadathana muhammad bin as-sabbahi qala hadathana al-walid ibn abi thawr al-hamdani عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأهنف بن قيس عن العباس ابن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء هذا حديث ضعيف لذلك لا نحتاج إلى تضييع الوقت الأجل كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت به صحابة فنظر إليها يتي منا البطحاء منا زي منذ الله وإنس متاني سنة وتشوا سيسوك جلجي زوي وتشي فقال ما تسمون هذه زي منذ الله يتميز ميكوكي غنم ونا قالوا الصحابة يسكت جلجي قال والمزن يتي والمزن كما قالوا نعم والمزن قال والعنان قال قال ابو بكر قالوا والعنان بالسنن جرجيك قال كم ترون بينكم وبين السماء كنا غني تسكانكم da sama tazaran menene nisa da menene قالوا لا ندري جسكتي اي ba musani ba قال فان بينكم وبينها اما واحدا أو اثنت أو اثنتين أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة تكاننك أقويت في شكرا سبعين دقوق والسماء فوقها كذلك سكان سما دكي سما دا wannan kuma haka hatta adda sab'a samawati sai da kirga sama samai guda bakwai kuma fawqa samai sabi'a bahar saman saman saman na bakwai akwai baharu baina a'la wa asfalihi kama baina sama'i da sama'i ba akwai bahar teku tsakanin saman shi da kasan shi kama baina sama'in ila sama'in kamar tsakanin yadda aka faɗa muku tsakanin sama zuwa sama tafiyar shekara saba'in da uku sun mafauka zalika samaniyata awali سكاس ثمانية أوهام الوعي من إيه الوعي بريوة كان أي sa'annan akwai wasu mala'iku masu kama da wannan za ka gansu da sifar kama wannan dabbar bai na arzafi hinna wa rukubi hinna kama bai na sama'i na sama'i tsakanin kwafatun su zuwa kwarin su zuwa gwiwar su kamar tafiyar sama zuwa wata sama tafiyar shekara saba'in da uku sun ma'ana zuhur hinna al'arsh sa'annan al'arshi na bayan su yana ɗori akan bayan su بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى سنة الله نا سمن دك فوقية معنى بزاعتي جهة فوق إنك كوينا زوني ينا آه ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال ba yadda za ka ce wannan na sama da wannan suna ne a'a wa rabbul arsh fawqal arsh lakin bila wasfi tamakkuni wattisali ba za ka ce su yana hada da shi bane ma'ana abinda ake so ka fahimta shine duk wani bisani duk wani sama duk wani kore duk wani karshen kurewa Allah na sama da duk komai قال حدثنا يعقوب بن حويد ابن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمرا في السماء إن ألا يزدن هكونشي أسما ضربت الملائكة أجنهتها خضعانا لقوله سي ملائكة سكرك لك فكافكسو سبو ميكا ويقابل الله من يجسل كفنا كأنه سلسلة على صفوان كاتي kace sarka je manyan babban sarka ce ta karfe aka jefo akan marmarar dutse idza fuzza an qulubihim qalu ma za qala rabbukum bayan sun fi shiga wannan imuwa suka farfado ne ce ma za qala rabbukum mai ubangijin ku ya fada qalu al haqqa wa huwa al aliyyul kabir ya fadi gaskiya kuma shine al aliyyu al kabir qala fa yasma'uha mustariqus sama'a to a lokacin da aka zartar da wannan abin to shedanu kuma sun riga sun hau juna wannan ya hau wannan ya hau na har su je suna so ya stare ko na sama su jiyo mai ake faɗa fayas ma'ul kalimata fayulqiyaha ila man tahatahu na karshe in ya ji kalma sai ya jefo mana kasa na kasa ya jefo ma kaza na kasa ya jefo ma kaza فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الذي تاته to wani isi sai a jefo shi da bakin wuta kafin ya mika sakon da na kasa da shi fayar fiya ala lisanin kahiri a sahiri wani zai mika sakon wani kuma kafin sakon ya kai shi kuma to shi ne wannan abin da suka sata suka ji suna fada din nan za a yi kaza za a yi kaza shi ne sai su ji su fada ma 'yan boka masu boka to mai boka ya ji wannan kalma ɗaya abu ne zai aiku to sai ya faɗa ya ce ai kaza zai auku sai ya auku sai ka yarda da shi to sai ma kariya su dubu baka sani ba fa rubbama lam yudrik hatta yulqiha wa yakdhibu ma'aha mi'ata kadhiba fa tasduqu tilka al-kalimatu allati sumi'at min as-sama'i wannan hadisi sahihi ne aina mahallu shahid eh إذا قضى الله أمرا في السماء ماذا قال ربك قضآنا لقوله ماذا قال ربك هو قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات منذ الله بلا بلا كلمومي غدا فقال يتي إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم جنجدي ما بلي بجي الله ما يبجي بلاتي بجي الله يبجي يأخذ القسط ويرفقه ينا ينا أجي mizani kuma ya daga mizani ya sauke mizani yurfau ilayhi amalul layli qabla amalin nahari ana daugawa ana kai masa ana daukaka aikan dare kafin na rana ko na rana kafin dare ake ake yurfau ilayhi ana daugawa zuwa gare shi wa amalun nahari qabla amalin layli hijabuhu an-nur hijabin Allah rabbi sarki haske ne لو كشفه لأهركت سبحات وجهه دا الله يا كواي يا ياي wannan hijabi da duk abin da ke halittar da Allah yake kallo duk zai kore man ta ilahi subahat subahat wajhi kwarjini kwarjinin fuskar sa sai ya kora duk abin da yake Allah yake gani min khalqihi aina mahallu shahid eh yurfau ilaihi ma mana yurfau ilaihi zuwa gare shi eh ina ana mika masa ne ko ana tsagawa ne to ina yake kenan sama ba ka bane ba eh subahat eh waj alwaj sai kuma akwai daya man ta ilaihi basaru duk jami'a suna musulta waɗannan ba قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي أبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يحفظ القصة ويرفعه حجابه نور لو كشفها لأهرقت صبحات وجهه محل شاهد كل شيء أدركه بصره ثم قرأ أبو بيدا أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين أن بورك من في النار ai ai Allah ya sa albarka ga man finnari annabi Musa kenan a lokacin da ni ana sudar Allah alladhi wa man hawlaha da mala'ikun da ke kusa da shi Allah ya musu albarka ba an burga man finnari mutan jahannama fa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمين الله ملأ دامر الله مدوكين سركي حنو الله ندام تكيك ذكرنت لا يزيدها شيء ba abin da ke rage tawaye abin da ke tsannun Allah sahabun laili wannan hari mai kyauta ne mai yawan baiwa ne a dare da rana wani yadda ukura almizan ɗayan hannun kuma yana ɗauke da mizan yarfa'u al-qissa wa yahfid qala ara'ayta ma anfaqa منذ منذ خلق الله السماوات والارض ka yi mamaki wani ka gani gaban labari tun daga ran da Allah halitta sama da kasa yake ciyarwa yake ba komai abin da yake bukata fa innahu lam yanqus mimma fi yadayhi shay'an tun da Allah halitta sama da kasa da abin da ke ciki abin da ke bukatar iska a bashi ruwa a bashi abinci a bashi duk abin da kullum Allah na bayarwa har yanzu ba abin da ya ragu cikin abin da ke hannun Allah kare aina mahallin shahid yaminullah tayyib wa bi yadihi al-ukhra aha لم ينقص مما في يديه شيكينا قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي حازم قال حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم بن مقسم عن عبد الله بن عمر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول يأخذ الجبار سماواته وأرضه وأرضه بيده الجبار صفاتي الله الله رجل سكي يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده محل شاهد كده زي للسما ده كسر الله زي توكيسه ده حننسا وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها هكذا الله ينا ينا نونا ينا ينا نونا ينا ينا نونا ثم يقول sa'an bayan Allah ya haka sai nuna isa da cika da kamala sai anal jabbaru ainal jabbaruna anal jabbaru ainal jabbaruna in za mu fassara zan ce anal jabbaru ne kenan eh ni ne ne ne tai ainal jabbaruna ina jabbirai ina jabbirai a ina jabbirai masu jiji da kai jabbiranci ke hanko ainihin mutakabbiruna ina masu ji da kai ina masu girman kai kala wa ya tamayyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyamini wa ayyi sa'id saboda manzon Allah ya ci gaba yana ta bada bayani ya da bada sai ga mimbarin yana yana tangal mimbarin na rawa mimbarin na rawa da manzon Allah har suka zan cewa mimbarin zai fadi ne hatta nazartu ila al-mimbar yataharraku min asfali shay'in minhu hatta inni aqulu asaqitu huwa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimbarin zai fadi ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah har harkar da yake ta yana ne? yana ne? a to bayani in lokacin abu ya kama ba za ka san lokacin da za ka ke yi ba sai ka gama a ce maka bidda ce ko sunna ce ko ya dace ko bai dace eh? to ya danganci wanda ya kowa da irin salon maganarsa ke shi yasa aka ce in za a zafi ne wanda zai hutuba mai kiran sallah ma aka ce mai murya ko ki mai hutuba kuma aka ce mai murya wanda zai iya jan hankalin mutane wanda zai iya kaza wanda zai iya kaza wanda zai iya kaza to duk wayannan maganganu da muke yi muna muna mughalafat muke yi makam ka san ma'anar mughalata ko duk sa'an da za a nemi limami a masallaci ko za ku da limami masallacin ko shi ya gina masallacin shi ko masallacin gado su ne ko menene da menene lallai sharaɗi ne sai ya dace sharaɗi ne ya zama limamin masallaci sai ya dace zai haka za ka je ka tarar da shi ba za ka je ka je wani wuri ba ka so shi ka je wani masallaci masallaci yana da yawa to shi yasa ake samu waɗannan baki ɗaya waɗannan matsalolin amma in za a bi ka'idoji ne wanda sharaɗi ne ake son limami ya zamo farko ma tukunna ya ake son ya zamo ya ake son ya zamo kaza da kaza da kaza ya ake malami mai karantawa ya ake so malami mai wa'azi ya ake so amma kowa yana yi ne yadda shi yake so ba wai yadda shari'a ta ce ba yadda ka'ida ya ce ba kowa na yi ne yadda yake so kuma ba ka da yadda za ka yi da shi to ya za ka yi da shi in ba ka so wani shi ka je wani masallacin kano alhamdulillah suna da yawa to shine yake haifar da waɗannan abubuwa baki daya akwai abubuwa da suna bukatar a tsaya a natsu a gyara su amma wai zai yi wannan wai zai yi wannan hmm? hukuma ko wace ce hukuma a magana ce yake hukuma wace ce hukuma eh wace ce gwamnati kaga mu muna dariya mu duka ko to illa kenan duk abin da ya wahal da mu ke eh shari'a commission wa yana da su wace ka'ida aka bi aka nada su kana mara min baya ba zan nada kana eh kana mara min baya sai in kina da kan dokon cewa da shi biyawa iki bai baya mara min baya ah yaya mas'a to ya ce fadar mai martaba sarki ko to da al'amura duk yana cikin gari ne unguwa ne birni ne unguwanni da gari kowa ya san kowa kowa ya san kowa kuma saboda kowa ya san kowa din baka so kai abin asha za ka bata sunan gidanku saboda an san kakanka an san ba haka bane ba ba da mai martaba zagi galadi bakar duk gidan da kira kano kowanne kowa ne da kai kace ubanka ya san ubanka ya san kaka akwai shakka a cikin wannan shi yasa yana zaune ya fada shi sami haƙƙin ma alfarma yake da ka ce yi waya zai ɗauka a kirawa ne kana cewa wanka ne wa ne ko ya san wayewa a kirawa ne to sai matsala ta zo a hankali sai ta koma bari shi 'yan siyasa shi 'yan siyasa da su 'yan siyasan kansu قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلمة بن خالد قال حدثنا ابن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول حدثني النواس ابن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن وتزوجي أتنا سكاني يا زوجنا بيوني نيقن الله من وجه سركي محل الشهيد كده إن شاء أقامه وإن شاء أذابه الله قد ما يبي كدش ني قد ما كوتدش وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا بدن يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك addu'an manzon Allah kenan ya musabbital qulub wal absar thabbit qulubana ala dinik ya mai tabbatar da zukata Allah ka tabbatar da zukatan zukatan mu akan addininka qala wal mizan bi yadir rahman mahallu shahid kenan nabi ko bi yadir rahman yarfau aqwaman wa yakhudhu akharina ila yawm al qiyamati daga wa'ansu ya sauke wa'ansu har zuwa tashin al qiyama masaloli ne masu wahalar warwarewa yanzu kamar birnin kano yanzu haka duk kowace unguwa an santa unguwannin da ke cikin birnin kano guda nawa ne local government wale dala menene na cikin ba haka bane ba to yanzu kasashen duniya an zo kamar saudiya kamar kowane kasashe ana samun malamai masu ilimi wanda aka ɗauke su masu ba da shawara mace ce ta shiga cikin wani hali ta rasa yadda za ta yi ko mutum ne shiga wani hali sai ya je wajen waɗanda suka san zamantakewa ilimin zamantakewa na rayuwa ga halin da nake jiga shi a ba ta shawara sai ta ji sauki sai ta je ta warware matsalarta muna da shi anan ba wannan abin wa ya kamata ya kirkir ya kawo wannan abin ba wanda za a ce shi ya kamata ya kawo wannan wanda ya ga matsaloli da duk ya kamata ce fadar sarakuna za a yi duk sun koma bari sun koma ce yanzu rayuwar ka tokar baki ɗaya ta hannuwa ta har hanyar 'yan siyasa 'yan siyasa kuma yi manufansu me ke gabansu kuɗi mulki kuɗi in baka sani ba wannan halin da ake ciki yanzu na juya juya hali ai kowa ya gani ko yau wannan kaza kaza kaza kaza gobe kuma ya zama wani abu sai wannan kuma kaza kaza kaza wanda ba haka ake yi ba ba ka ke yi ba to me yake gaban su an kafa gwamnati kamar duniya za ana mulki a dab da mulkin da gwamnati ta kusa kai karshe zai kuma ana neman mafaka baki ɗayan afirka mutum ɗaya ya yi abin da duniya ta yabe shi shi ne wannan arnayin na nelson mandela da daɗi ko ba daɗi dole a faɗa. ba haka bane ba wa ya kama hawa mulki ya ce yana so ya sauka wa ya kama yana kan kujera ya ga ai abin da ba daidai ba ya ce ya yi sauka ba ko akwai kana kan kujera ka ga ai barna ka ce saboda barnan da ake yi na yi risaye kujerar da nake ko biliyan nake karba na sauka sai ka ji da kwanan yunwa kana ganin wannan shugaban south africa yana tafiya ba na rigarsa kwa ɗaya ce aka ce kafin ya mutu daki ɗaya ne da shi yake kwanci a ciki amma duniya duk sai da su- suka jinjina masa saboda yayi ne ya nuna me ya nuna bajinta lokacin da duk ɗan afirka ya hau mulki ba ya so ya sauko ko da za a kashe shi ko mene ne lokacin shi da ya je sha wahala shekara ashirin da bakwai bai ce shi ma sai ji daɗi shekara ashirin da bakwai yana gama shekara hudu ya ce ya isa ba zai ce a ya je yana zaune shi talakar shi ko lokacin da aka je kasar iraq sai da yi musu fada ya zazzage su ba abin da aka ce mishi. ba abin da za a ce mishi. saboda abubuwan da suke kama ka da shi shi ba da shi ba za a kama shi me suke kama ka da shi ka sata ka kai ka ajiye wajen su je su in baka bi mana inda muke so ba za mu bayyana fa ga abin da kake ci to ka gani ko da a ce za a samu ne kowa gaskiya yake ne ba kasar ke gaban su ba wai su kansu ba shi ke nan da yanzu kasar ta fi ta ta ta fiye ta fice inda kake ganin ta amma kowa maslahatinsa shine ke gaban shi ba wai kasar ba amma da sunan kasar za a zo ana magana da sunan jama'a da sunan al'umma da sunan al'umma sai ran da al'amura suka fara da suka fara dawowa a gida a cikin birni a unguwanni aka samu dattawa masu tsawatawa a ji masu fada a ji masu wanda za su tsawata kar wani ya koma fitowa ya zagi wani kar wani koma fitowa ya ci mutuncin wani kar ya koma ka- to lokacin abubuwa za ka sun fara dawowa a cikin nisabinsu amma wannan hali da ake ciki sai dai addu'a kenan ko eh sai dai ayi addu'a kenan ko ko ina duk duniya akwai inda ke mustashar al'aili mustashar kaza dura kuma guidance and counseling wannan kaza kaza kaza wannan za a ba ta shawara wannan zai kaza kaza kaza kaza to waye zai dauki wannan kaman kasan Kano a ce za a yi wannan hakki na kan wane ne waye zai dauki wannan malamai yana biyar su gwamna ko majalisar sarki eh eh ma matsalar ba zancen budget ne in an baka budget kuma aka ki baka dama ka yi aiki fa a sa'anan mai to ai ba nan kowa na zama ne shi kana zaune ne dole ka zama haka nan za ka zo maka zai zo maka yana neman shawarwari da zaka zaka zaka wai fada miki wai fada maka ni menene ni ni ma albajiri ne to amma wajeje ne aka kafa kamar da aka kafa hizba shari'a me da menene akwai waɗanda an zabo su da wanda su koyi ilimin zamantakewa sun san ilimin addini sun san kaza da kaza da kaza da kaza kowa ya zo za a ba shi shawara yadda zai tafiyar da al'amarin shi kowa ta zo za a ba ta shawara yadda za ta fi da al'amarinta kowa ta yanzu mace za ta shiga hali da ta rasa ina za ta kai kara ina za ta kai kuka tana tana cikin ana zalunta ta ana wahal da ita ba ta da yadda za ta yi wurin wa za ta je ba yadda za ta yi sai da ta garza ya freedom ko gidan rediyo a je a ce tana son a yi kaza a yi kaza a yi kaza wata ba ta san hanyar gidan rediyo wata ba ta san hanyar hisba ba wata su tabi waya wadda da Allah ina so a bani lambar hizba me wani hali nake ciki ba nake so na ce ai ni ba ma'aikacin hizba ba ne ba ni lambar hizba to kaga ba ta sayar da za ta yi ba ba ta sayar da za ta yi ba kuma dole a kula ba gashi bai zo qad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawjiha wane ne farko wanda ya kar- ya kafa wannan me me ake fada da Hausa me me sunan wannan a cikin Hausa masu ba da me masu ba da shawara mace ce fa haula ta samu matsala gidan ta ita da mijinta ta taso tiryan tiryan ta zo wajen manzon Allah ta faɗa masa Allah ya ce ina jinta ba a kula da maganar ta ba An- har Allah ya ce qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir ba haka bane ba ita shiga damuwa in aka ce mace ta shiga damuwa in suna zaune lafiya ita da mijinta ina ruwanta da kai balle ta zo in ga matsala to abin ya ki ya ki canyewa kuma ya ke shaurare ta to yaushe dan adam zai zauna lafiya yana cikin karkashin abin nan Allah ma jina fi man hadai wa fi na fi man afai wa tawalla na fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum